الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد bayan haka yawa assalamu alaikum wa rahmatullah muna godiya wa Allah ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta juma'a muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa mana ibadodinmu ya datar da mu ya daidaita mu bisa hanya wanda take madaidaiciya na roƙon Allah ta'ala ya ba da lafiya wa marasa lafiyan cikinmu masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya Allah Ubangiji ka ji kayyenmu ka ji kan iyayenmu da malamanmu a yan uwa kamar yadda mala ya gabatar mu da nasiha muna fata kun saurare nasiha nan da kunnan basira sosai kuma cikin nasihan salallai akwai faɗakarwa da ya shafi mu kula da haƙoƙin junanmu wajen yadda za mu ƙaunaci ‘yan uwanmu wannan sai ya dace da kuduban da muke da ita a yau tana magana akan haka ɗin wato ainihin ƙaunan juna ta hanyar koyi da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأخيار ومن اتبعهم بهديه إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته وتمسكوا بالأروة الوثقى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الإخوة إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما بأمته وقد وصفه الله عز وجل بذلك وقال عنه سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت غلزا ولو كنت فزا فزا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فهذه الرحمة التي كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم هي خلقه منذ بعثه الله إلى إلى الناس ولو لم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم ولو كان غليظ الكلام قاسي القلب حاشاه من ذلك لنفذ الناس عنه وتركوه ولكن الله جمعهم عليه ولعن جانبه صلى الله عليه وسلم لهم تاليفا لقلوبهم وهذه الرحمة أيها الإخوة بالمؤمنين كما هي بين المؤمنين يرحم بعضهم بعضا كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فهذه صفة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بأنهم رحماء بينهم فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان كل منهم رحيما بالمؤمنين برا بالأكيار الطيبين طاهرين من الأمة وقد جاءت أحاديث كثيرة تصف المؤمنين بهذه الصفة صفة الرحمة والمودة فيما بينهم كما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادئهم وتراهمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه أدوا تداعى له سائر الجسد بسهر والهمى وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا وهذا تراهيم الذي هو من مقامات المجتمع الإسلامي مبنيا على حسن الخلق وعلى الرفق والتواسي بالحق بين إفراد الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد ‘yan uwa kudubanmu tana karantar da mu yadda za mu ƙaunaci junanmu wanda wannan ɗabi'a ce ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ake so mu yi koyi da shi wajen yadda mumini zai kaunaci mumini ɗan uwansa. Ita dukan godiya na Allah ne muna gode ma Allah, muna neman taimako a gurin Allah, muna roƙon Allah gafaran zunubanmu, muna tuba zuwa gare shi, muna kuma roƙon Allah tsare daga sharrin kawunanmu da kuma munanan ayyukanmu, lallai wanda Allah ya shirya da shi wannan shine shiryayye wanda ya batar da shi kuwa ba zai samu wanda zai iya shirya da shi ba ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya na shaidawa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzonsa ne shine manzon da Allah ya aiko shi dab da tashin alkiyama yana mai albishiri yana kuma gargadi yana kira zuwa ga Allah da izinin Allah shi kuma fitila ne mai haske ya isar da manzancin da Allah ya dora masa ya ba da amanan da Allah ya dora masa ya nasihantar da al'umansa kuma lallai ya yi jihadi wajen abi Allah da gaskiya matukar jihadi hakan ya tayi har zuwa lokacin da yaƙini ya zo masa shine lokacin rabuwansa da wannan duniya ya Allah kai karin tsira da aminci gare shi da iyalansa wayanda suke tsarkaka da sahabbansa zababbu da duk wanda ya biye musu a kayan hanyar shirya har ya zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah nan ku yi riko da igiyan Allah igiyan nan mai ƙarfi wanda ba ta tsinkewa Allah ta'ala yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah karfa ku yadda ku mutu face sai kuna musulmi Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma rai ta yi sauraron menene ta aikata domin gobe ku ji tsoron Allah lallai Allah masani ne mai ba da labari a kayan abin da kuke aikatawa har yanzu Allah ta'ala ya ce ya ku mutane ku ji tsoron Ubangijin ku fa wanda dama shi ne ya halice ku daga rai kwaya ɗaya daga wannan rai ne ya ainihin tada mazaje masu yawa da kuma mataye masu yawa don haka ku ji tsoron Allah wanda kuke tambayan junanku da sunansa, ku kuma ji tsoron yanke wa zumunta. Ya ku uwa, lallai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya kasance mai tausayi ne mai jin kai ga al'umman nan tasa, kuma hakika wannan siffa ce da Allah madaukaki ya siffanta shi da shi. kuma lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, Ai, ba don rahaman Allah ba, da ka ba don rahaman Allah ne gare su ba, da ka kasance a gare su mai kausasawa. Amma saboda rahaman Allah annabi sai ya zamanto mai sauƙin hali, da yadda aka kausasa masa shi sai ya tausasa. Domin da ka kausasa mutane da sun watse a gare ka. da sun bar inda kake don haka ka yi yafiya a gare su ka roƙa musu gafaran Allah ka yi shawara tare da su cikin al'amari amma idan ka riga ka yi niyya na yin wani abu to sai ka dogara zuwa ga Allah lallai Allah yana son masu dogaro gare shi Allah ka ba mu ikon dogaro zuwa gare ka wannan rahama ya ku ‘yan uwa lallai ta kasance cikin zuciyan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ma zamanto ɗabi'ansa kawai tun lokacin da aka aika shi zuwa ga mutane. Da ba don ya kasance kamar haka ba, ai da ya kasance mai kaushin zuciya mai kausa magana ne da zuciyarsa ta bushe. Lallai sai Allah ya tsare shi daga wannan, da domin da zuciyarsa ta bushe mutane kuma da sun watse daga gefensa da sun bar shi. Amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara su ya tara su ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zamanto duk abin da za su yi suna ɗaukan shawara daga annabi don haka annabi kuma sai kasance mai tausasa musu zukatansu ne ya ku uwa wannan rahama ita ce abin da aka san muminai da shi aka kuma bayyana su da shi cewa ai muminai sashinsu yana rahama ga sashi kamar yadda Allah ta'ala yake faɗi ya ce annabi Muhammadu dai manzon Allah ne wayanda suke tare da shi kuma masu tsanani ne a kayan kafirai amma su masu rahama ne ga junansu to wannan irin siffa siffa ce ta annabi siffa ce ta muminai cewa su masu rahama ne a tsakaninsu lallai annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai sun kasance kowa daga cikinsu mai tausaya wa muminai ne ta hanyar ɗa'a wa Allah ta hanyar wato biyayya ga annabi sallallahu Alaihi wasallam a kan wannan ɗabi'a tasa. Kuma hakika hadisai masu yawa sun zo wanda suke siffanta muminai da irin wannan siffa, siffan nan dai ta rahama, cewa ai su muminai yadda suke suna ƙaunan junansu. masu ƙaunan juna ne a tsakaninsu kuma lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya buga misalin yadda muminai suke ya ce ai mumini ko muminai su da ‘yan uwansu muminai ai suna ainihin ƙaunan juna suna tausaya wa juna kamar ka ce jiki ne kawai guda idan wata gaba daga cikin jiki ta samu cuta duk sauran gabobi ma sai ka ji sun ɗauka kawai gabaki ɗaya za su ɗauke dumi da zafin na, na zazzabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini game da ɗan uwansa mumini fa kamar gini ne guda kawai sashi yana ƙarfafa sashi ne in ba wannan sashi wannan sashin sai ya rushe don haka lallai irin wannan rahama ita ce abinda ta tattara al'umman musulmi baki ɗaya kuma lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da muminai suna gine ne a kayan irin wannan rahama ɗin kuma shi ne ainihin ɗabi'a tasu da tausayi da kuma wasiya na gaskiya annabi haka ya musu kuma su ma haka suke yi wa junansu suna yi wa ɗaiɗaikun wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai Allah yana son masu tausayawa cikin al'amari baki ɗaya kuma har yanzu annabi ya ce cikan imanin mumini dai shi ne ya kasance mai ainihin kyautata ɗabi'ansa ne ya Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin bayinka masu kyautata ɗabi'a Ubangiji Allah ka gyara mana zukatanmu ka gyara mana halayenmu Ubangiji ka rufa mana asirin duniya da na lahira muna roƙonka Allah ka ji mu ka ji kan iyayenmu da malamanmu ka ji kan waɗanda suka rigaye mu Allah ka ba mu sa'an zuwa lahira Allah ka ba mu aljanna ta firdausi a daidai wannan lokaci juma'a da ta gabata muke bayani akwai wani ɗan uwa mara lafiya wanda yana nan gadon asibiti muke cewa duk wanda ya samu dama a yi sauri a je a gaishe shi yana cikin wani irin hali bayan mun yi juma'a a nan muna koma gida sai ga labarin cewa wannan bawan Allah Allah ya karbe shi shi ne malam abdulmumin na sabon layi a nan miri ranar juma'a da ta wuce Allah ya masa rasuwa muna roƙon Allah ya gafarta masa ya gafarta ma sauran 'yan uwa da suka rigaye mu marasa lafiya kuma Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ka kare mu da karewanka ka shirye da mu da shiryewanka kuma ila salatukum yarhamukum